نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام ما زال موضوع خطبتنا في كتاب الأصول الثلاثة وفي ثلاث مسائل التي يجب علينا تعلمها ونحن في مسألة الأولى بأن الله خلقنا ورزقنا ثم قال ولم يتركنا حملا مع هذا فكثير من الناس لا يدري خالقه ولا يدري الغاية التي من أجلها خلق ولا يعرف الوظيفة التي من أجلها ابتئس قال قال جل وعلا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون وقال تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم فالله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا حملا بل نحن مخلوقون لغاية فنحن مخلوقون في الكون لوظيفة محددة بينها ربنا تبارك وتعالى في كلمات حاسمة قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما أرق وأجمل كلمات ربيع بن عامر رضي الله عنه حين سأله رستم قائد جيوش الكسرى قال من أنتم وما جاء بكم فقال الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى ساعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام إذن أيها الإخوة الكرام الصحابة فهموا الغاية التي من أجلها خلقوا لكن كثير من الناس يعيشون في الكون يأكلون ويشربون ويتمتعون هم لا يعرفون ربا ولا يعرفون نبيا ولا رسولا ولا غاية التي من أجلها خلقوا يتصورون أن الأمر سينتهي بالموت كلا قال سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى سبحانك فبلا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخوان المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المستضعفين في كل مكان في فلسطين وفي السودان وفي كل مكان آمين يا رب العالمين إن مسلمين أتكيتين ganin har yanzu dai muna cikin bayani kan jigon rayuwa ta mas'ala ta tauhidi muna cikin bayanin littafin usulu salasa muna cikin masaloli guda uku wanda ya wajaba akan kowa ya san su mun yi bayani masala ta Allah ya halice mu cikin masala ta farko Allah ya halice mu ya arzuta mu kinan cin mu da shan mu kuma bayan haka bai bar mu ba karazibi in wa duk da wannan manuwa ta halittar mu samu mu a wannan duniya ba a bar mu ba karaziba ba duk da haka da yawa daga cikin mutane mutum yana rayuwa bai san ba waye mahalicin shi bai san ba me yasa ma aka halicce shi me yasa ma ya zo duniya wanda da yawa daga cikin mutane mafi yawan duniya yau haka suke rayuwa shin asalin kalma da suke hudu cewa duruwa de long yancin dan adam kenan na dan adam kaman yayi filati mana yayi abin da ya ga dama ke da yancin rayuwar shi ya shirya rayuwar shi yanda ya ga dama wannan tunani ne na wanda yake rayuwa akan ba shi da sama mana ba shi da ubangiji shi ke yin abin da ya ga dama asalin butulce ma Allah wannan kalma ta ba dan adam shi ke da yanci to dan uwa kana da yanci tsakanin kai da bayi yan uwanka tsakanin kai da Allah babu wani yanci da gare ka na zabin ka matsayin ka na bawa wanda aka halitta kai kurin naka mai kauya ne da dadi ba dadi shine manuwar halitta ka a wannan duniya Allah ya dace ka dan ka zama to bawa mai bin dokokin Allah subhanahu wataala sai wata aya Allah subhanahu wataala ke cewa na mun halitta wa jahannama ƴaƴa masu yawa cikin aljannu cikin mutane ga su mutane ne suna da zukata amma zuciyar ba ta musu an ba sa gane komi na gaskiya suna da ido na gani ba ganin basira ba suna da kunnen ji ba ji na basira ba ba sa gane komi daga manufarsu Allah ce wa'annan masu wannan hali wanda ba sa ji mana ba sa fahimta ba sa ganin ayoyin Allah Allah ce yanda ka san dabbobi haka su ka Allah ce gaba ɗaya ma sun ma dabbobi bata ta wa'annan su ne rabakanannu mana wanda bisa me yasa ma ka halice shi wata aya Allah subhanahu wata'ala ke cewa wanzu kafir ce ma Allah su ma suna rayuwa ta jin daɗi suna morewa suna ci yanda dabba ke ci suna rayuwa yanda dabba take rayuwa ba ta da bana ba su da manufa komai a rayuwarsu gudun su ci su sha su yi kishirwa su ci su sha sun yi yunwa su ci su yi sha'awa kurin ita ce manufarsu gaba da rayuwar duniya wa'annan su Allah gafalallu a ce wa'annan su ne ba su da wajen komawa illa gidan wuta yan wa Allah subhanahu wataala shine ya halice mu ya azuta mu bai bar mu kara zuba ba kenan yayi mu dan wata manuwa Allah ya yi mu a wannan rayuwa ta duniya don wata manuwa ƙayyadadda wadda Allah ya ƙayyade babban manuwa ita ce Allah ce biyi ba aljani da mutu don wata manuwa sai don tushenta don kaɗe ta Allah da ibada amma da ce ibada ba sai sallah ba mai ƙauya zuwa ga Allah halittawa haramtawa dogara rantsuwa da abin da yake na haƙƙin Allah kanmu ba kowa wani haƙƙin sai Allah makaɗaci shi kaɗai kai shi manuwar samun a wannan duniya duk akai a kawo shine manuwar samun bawa a wannan duniya matsayinka na bawa mai biyayya ga wannan mahalicinka yan uwa wannan kalma abin za mu gano sahabbai yan warko don suna abin koyin mu sun fahimci wannan manuwa sun fahimci wannan kalma sun san me yasa aka yi su yan wa za mu fahimta ka daga rayuwar sahabbai mun kama misali guda lokacin manzala yana raye sallallahu alaihi yana raye ya isu ko wata daula a duniya guda biyu daula ta rum da ta farisa a wancan zamanin sun yi kusa da ƙasar zamu ce farisa cikin yaƙi da mazana ya rika yi ganin alƙawarin allah ne allah zai ba shi duniya gaba ɗaya zai buɗe ko'ina kuma saƙo dole a kai saƙo ko'ina dole duk wanda yake saman ƙasar wannan dole duk mai dama ya yi ƙoƙarin kai da wannan da'awa zuwa inda za ka iya bakin ya kenan wannan ƙa'ida ce ta duk manufar bawa wannan rayuwa Allah yake dan zamto bawa mai bin dokokin shi kun cikin dokokin shi mu yi bayani a baya akwai isa da da'awa wannan bawan Allah Rabi bin Amir cikin fafatawa da ake na guri duk da wannan ƙarshen ƙasa da shekaru wajen ɗari nawa ɗaruruwa wata kusan dubu sun kawo tsahin daula ne kuma ga sojoji ga makamai da abin da aka na duniya suna da shi ga musulmi idan kun tuna ba kumance ba wannan daula ita ce sarkinta kisra lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara sako shiga ta shidda ya aika wa shugabannin duniya ku musulunta ku samu lahiya ku mai kauya zuwa ga Allah shi da kai mai takarda ma ya diba takardar ya ga wai takarda daga wani balarabe ya mai takarda kuma ya harta mai Muhammad ya hasa sunan shi ya kama takarda ya cira tana ta yi don girman kai ya ce ni za a ma takarda irin wannan balarabe zai mun takarda kusa musulunci shi balaraba iza da buwaya shi ya ga balarabe bai kame mun takarda da kama takarda ya cira aka ba annabi labarin cewa ai an kai mai ga abin da ya cire takarda manzo Allah ya ce man zaka mulkahu ya cire mulkin shi ya kare yan wani abin alƙawarin Allah ne tabbas ana nan kisra dan isa sai ya turo wakilai guda biyu su zo madina wannan mai wani takardai su ta hame da shi ya je kawai ya amsa kama ce a turo sarki ya turo kira ka amsa kira kuran da kanka nan ka je da kanka mai kanka ya turo wasu mutum guda biyu madina suka ce rasu suka ce ya muhammad ga abin da ya kamu ubangiji mu kisra ya ce ka mai kauya ka je manzana ce yanzu ku tahi gobe da sahe zan ba ku amsa ta jawabi na shi kenan sun ta yi da sai garin Allah ya waye sai annabi ta kira wasu wanda ya san madina a yau ya san za mu ce farisa ko iran can tsakiyar ta ma ba nan kusa iyaka ba shekarar kilomita dubunnai ya ce yawa wannan ya aken kisara ubangijin naku da ya turo ku ku tahi da ni cikin daren jiya dan shi ya kashe shi kan sai daren daren jiya kisara ita ku tahi har suka koma bakin iyaka da iran sakin busra wanda yake suke iyaka da da hijaz shi sakin wannan bai labarin ma misali zace misali yanzu kana misali iyakar libya a baka labari dan nigeria an kashe tunubu misali sai har suka koma iyaka ta nigeria kwangwalam shugaban kwangwalam bai labarin tunubu ya mutu da wancan zamanin babu sadarwa kenan haka koma shi wani sakin bayan labarin karshe suka je kisiran haka aka yi idan bai bada labari cikin dare aka shi yan wani alimuhi muna magana wannan daula mai kari wanda shi izza iya gama bai kai ba balarabe bai mai takarda ma da sunan shi wannan musulmi na da imani alƙawalin Allah sun ba da domin sun imani da gaske suke sun ba da dukiya da ransu kan tunkare wannan daula an je an dawo akwai buga da aka wajen ƙetarawa saboda mutum dubu uku suka mutu dubu uku suka mutu dubu uku gaba daya annabi yana raye bace mutum aka kashe mutum 70 bayan uhud 70 amma mutum dubu uku zama guda aka shi amma he sun je suna da imani a kaunin Allah kuma alƙaw wannan yauni ne akan su suna cikin ketawa sun samu sun je bakin iyaka wajen komandakin Farisa Rustum sai aka tura Rabi bin Amir ya je tattauna da komandakin Farisa yana zuwa daidai biye shi rustum ya ce mara bin amur ko suwa ne suwa ya ku me ka haku na ƙasa irin kalma ta reni ya ce mu an aiko mana mun zo duniya allah ya hudo da mu don mu hudo da bayin allah daga wanda allah ya so mu hudo su daga bautar bayi zuwa bautar ubangijin bayi mu hudo bayin allah daga kumcin duniya zuwa yalwa ta duniya zuwa yalwa mu hudo bayan Allah daga kumcin zalimcin shugabanni zuwa ga adalci musulunci shi ya zo da mu yan wani a takaice ya nemi ba su na abin dukiya su koma su la ga abin da ya kama in ba kwana uku ko ka musulunta ka zama dan uwa ko ka biya jiziya karo na shekara ko kuma fafata ƙarshe abin da aka yi ƙarshe dai Allah ya ba musulmi nasara ta kare wannan daula kare wannan sarki Allah ya ba musulmi suka kare wata ƙasa yau muna magana menene dai wai kusan sahabbai sun san menene manuwar samu su a wannan duniya yawan shi kawai idan musulmi ya san Allah ya kawo wannan duniya ba kurin ba ka ci ka sha ka yi aure ka tara kuɗi ka kalla ka kurin a ka zo don wata manuwa in kai mai hankali ne saɓanin haka gafala ce ga ɗan adam yan wacewa Allah subhanahu wataala ya sanar da mu da cewa manuwar yin a wannan duniya shi ce mai ma tsammanin wai kurin Allah ya dan adam kurin ya ci ya sha ya rayu ya ce wannan manoma tsammanin haka kana ma Allah wata mummunan fahimta Allah ya yi ƙarhin aikin banza Allah bai wannan halitta ta duniya da mutum da aljani da wani tsarin duniya gaba ɗaya kurin a yi kurin don a ci a more la duk mai hankali ya san ba haka bane ba wanda kaga iya fahimtar haka duniya kurin a zo ne a rayu a more a mutu kamar dabbobi la bai fanci duniya ba kuma bai san me yasa mu aka yi shi in wa shine Allah kawo bayan wani adal ke bayani Allah ke cewa shin wai dan adam mutum jinsi na mutum iya tsammani haka kurin sai a barka barkun ka zube kai abin da gida ma kurin kada zube baka tunanin kai waye da dugo kowa ya san dai yanda aka yi aka ahe shi tsakanin mace da miji wannan manin ya zama jini ya zama tsoka Allah ya hudo ka a matsayin mutum cikakke Allah ya namiji ya mace duk wannan tsari haka Allah ya abin zaba manuwa wallahi ba haka bane ba yan wa a takeice sanin haka mu san da cewa a wannan rayuwa ta duniya muna rayuwa ne da wata manuwa kyakkyawa mai muhimmanci mai san kare wannan rayuwa ta duniya cikin kyakkyawan hali ya koma ga ɗin mahallicin shi domin wani dole ne yadda ka san ka zamana cikin ma'aikiyarka wani lokaci ba shawarar babanka ko babanka ko kai kurzu ka samu kanka gagana a cikin duniya kur ga kana a cikin duniya rayuwa haka idan lokaci yayi na barin ka wannan duniya ba a tambaye shawarar babanka dan ba zai bari ba haka babanka balle kai yanda ka zo nan ba da shirin ka ba can ma haka za ka ba da shirin ka ba naka mi hankali ya kokarin kai mance duk inda kake kana da manuwa a rayuwa ta duniya washe muke muke bayani cewa in rayuwa ta ga mai imani duk inda kake kana kasuwa kana biro kana duk inda kake ka san kai wani bawa ne wanda ake kontrole ana lura da abin da kake kuma ko munka balle ka balaga ko munka alisahi yake kaka gafala kun ka manta kun kai mai yanci ne mai abin da kaga dama ba baka da wannan yancin Allah ya taimake mu